سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa mu a daidai wannan rana na lahadi ɗaya ga watan Jumadan Lula shekara ta dubu ɗaya da Lula arba'in da shida wanda ya daidai da uku ga watan Nuwamba dubu biyu da ashirin da uku miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da malam ya keɓe ta domin ya bayani kan aƙidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa muna dai kan goshin wato ƙarshen wannan mukaddima tamu da albarka inda malam ke magana kan shugabanni da bangaren malamai da kuma shugabanni da bangaren siyasa malam ce wa ta'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim wattiba'u as-salaf as-salih واقتفاء, واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون قالت والطاعة لأئمة, لأئمة المسلمين لا أقشوا قبل المسلمين min wulati umurihim daga cikin waɗanda suke musu jagorar suke wato mallakan umarnin wannan al'umma din suke jibinta lamarin musulmai kuma su da kuma wa ulama'in da kuma malamansu wattiba'u salafi da kuma wato daga cikin aqidar magabata shine abi magabata as-salih na kwarai waqtifa'u atharihi kuma a daga bibiyar sawayen su duk abinda suka cimma suka ce addini ne to shi zama addini wal istighfar lahu kuma a neman musu gafara wa tarkul mira'i wal jidali fid din daga cikin abinda ahlus sunna suka yi ijma'i a wajen aqidarsu shine barin musu da jayayya game da addini wanda bai da amfani wa tarku ma ahdathahu al-muhdithuna da kuma barin abinda masu kagawa suka kago wani suna suna barin duk wani kage-kage duk wani abin da yake bai da asali daga addinin Allah ta'ala da manzon shi to suna barin shi a muna kan gaba na wata sati mun tsaya akan gaba na magana kan wannan mulki da muke fama da ita a daidai wannan lokaci tsarin mulki na demokradiyya muka yi bayanin cewa shi wannan mulki na demokradiyya babu yadda za a yi zama tsari da addinin musulunci ya yarda da shi saboda abubuwa da yawa da ke ciki abubuwa ne da yawa ba kawai kada ƙura'a ne ba kamar yadda wasu ke tsammani kada ƙura'a kawai wannan shine kawai demokradiyya wannan wato wanda yau irin wannan fahimtar ya yi wani babuwan fahimta asali da bukadiya ba nan ba shi ne ba asali ya haramta shi ba da bukadiya abin da ke haramta shi shi na farko abin da suke kira wato yanci buɗaɗɗen yanci alfuriya almutulaka yadda yancin da zai bayu ɗaya saɓa wa mahaifinsa saboda kawai ya kashe shekara 18 musulci ba mu da wannan mu an tawa ma duka li abika ji mazan Allah babu yadda za a kawai ɗa kawai da ya kashe kasha da kawai ce shi kenan wajen wannan wahalar da ubansa ya yi ko mahaifiyarsa sai sanda yake ciki da lokacin da ya zama ɗa yanzu ya iya jan wandon shi ya zuge mai tafiya kuma da haka zai saba musu yanzu wannan babu shi a dinin musulunci kuma wannan da makadiya ita daga cikin shiga shigar shi ta halatta wannan daga cikin abin da da makadiya ta halatta na daga yanci shine mutum ya ga dama ya aure ya yi aure in bai ga dama ba aure yake so ya ba kawai kawance zai zai muku addinin musulunci ba ku da wannan inda sunan yanci inda sunan liberalism da sunan freedom idan mutum ya ga dama ya sha ya sha koko in ya ga dama ya bar shi zama ku ya sha abinsa wannan duk da sunan yanci su ne bakwai sun halatta a yi wannan to domin wannan babu yadda za a yi a ce wani wata tsari ta kawo wannan kuma mu ce wannan musulunci wannan shine kawai sai ake rigima da mufadiya ba wai wani wani magana wani kada qur'ani duk wani kada qur'ani wato magana ce ta bayan ta bayan ta bayan ta baya baya wanda riba kafa ce amma asalin abin da ake magana shine waɗannan abubuwan hurriya mutlaqa da suka kawo suka sake ba kowa mara kowa na da yancin ya abin da ya ga dama ya rayu yadda ke so kaga wato an ce rayu abin da yake so ba abin hankali ke hukunta masa ba a'a shi abin da san zuciyarsa sha'awar zuciyarsa ta mushi shifta akan wani abu zai rayu ke za a lokacin zaka suna kiran liberalism dama liberalism inda ana cewa liberal thought liberal waye galibi ana magana sha'awar zuciya shi za ga wani lokaci suna amfani da kalmar ma wajen wato alaƙa na mace na miji ko wani abu irin wannan saboda galibi in aka ce abu liberal ko freedom ana maganar mutum ya faɗa abin da yake so to daga cikin abin da yake kusa kusa nan shine a mutum kowa ya faɗi maganar da ya ga dama a social media wannan inda da daga musulunci babu yadda za a bar kowa ya faɗi abin da ya ga dama ba zai yi ba kowa ya faɗa a za ka faɗa alheri ne ko dai ka faɗa alheri ka yi umarni kyakkyawa ko ka haini daga muna shi kenan amma ka faɗa abin da ka gada ma ka zaji wanda ka gada ma shugaba na musulunci zai kama kai maka lani to wannan shine farkon abin da yasa ake rigima da dimokadiya matsala ta biyu da sai yake sa ake rigima da ita shine abin da sai kira egalitarian society su abin da suke sa yake kenan cewa kowa da kowa ne wato kafa da kafa da su da wanda ya fi kowa addini a garin da wanda ya fi kowa salaha a garin da kuma wanda ya fi kowa fecewa a garin ya fi zama tunani a gari to ɗaya suke wannan a shari'a musulunci inda kowa da wajen wato shaida ne kaga ana neman mai adalci wato shahida ya adalci bana wurin aure ma ana neman adalci wanda yake akalla dai ba a saki da wani mummunan albasha ba sadaka babu yadda ubangiji ya riga ya raba maka yatsunka ya raba mu wani dogo wani gajere ya raba mu wani mai zafi wani mai fushi ya raba mu wani azzalimi wani mai adalci ko kace zaka daidaita su wajen komai da komai ba zai yi ba to waɗannan abubuwan su shine kawai sanya ake da matsala da bukariya da su ne ire-iren su wanda suka saba addinin musulunci kai tsaye saboda haka duk wanda yake da bukariya ya ji cewa waɗannan abubuwan su duk shine abin da ya dace a yi a duniya waɗannan abubuwan shi ya fi dacewa a yi kuma halal ne kuma ilimi ya zo masa ba wai ilimin bai zo masa bane ya gane cewa waɗannan abubuwan sa a addinin musulunci amma ya ce na demokradiyyar su suka zama daidai na musulunci shine zalunci ko mu shine bai dace ba ko kuma ra'ayin mazan jiya ne ya faɗa wannan magana da ya fita musulunci ya fita musulunci kai tsaye duk wanda ya shiga demokradiyya da wannan mahangar cewa wannan addinin musulunci ra'ayi ne na mazan jiya wannan da bukadiya ya fi da contemporary rayuwa na yanzu na zamani shine ya fi dacewa da al'ummar zamanin yanzu shi ya fi kaza kuma shi ne fi kawo daidaito waye waye wannan ya fi shiga da wannan mashigar ya kuma fahimta cewa wannan ba shi ne musulunci ba ya kuma gane ya ce na musuluncin ai an baro shi baya wannan ya fi musulunci duk wanda ya shiga saboda kawai abin da yake so ya yi shi ne je ya samu takasubi kawai sana'arsa ya kai shi haka wanda zalunci ya yi amma da alƙalin shi ya riga san cewa abin da ke zalunci yake yanzu ya shiga ne da sunan ya kan gari kamar wanda ya san cewa shan giya haramu ne amma ya shiga gidan giya Allah kalli yanzu ya san cewa giyan haramu ce bai ce a sha ruwa maliki ba ne bai faɗa wannan ba ya dai shiga ne da tsaban zaluncinsa shi ma ya shiga da bukali da tsaban zalunci to wanda wannan azzalimi ne ba kafin ba aka sabanin su kuma waɗancan da suka musu mutane kuɗin goro haka zalika wanda ya shiga saboda wasu abubuwa da yake ganin watakila zai iya kawo gyara ya je ya shiga duk da wannan magana ce ta malamai shi ta kanta wannan magana to in ya shiga wannan kai tsaye shi kuma za ka ce wai ba da wani imani ba ko ka ce wai abin da ya yi wai ya yi wani abin da yake wato ya yi a banza kamar wato bai bayi komi ba wannan ba za ka mishi hukunci irin wannan ba a nan akwai magana da za mu dan ƙara shiga da ita wannan demokradiyyar ita demokradiyya nan yadda dai muke muka karance ta yanzu abin da ke faruwa a duniya za ka ga demokradiyya ta sha banban da yadda ake yin ta a gabashin duniya ta sha banban da yadda ake a afirka ta kuma sha banban da yadda ake kuma a gabashin duniya gabashin duniya musamman wajen larabawa demokradiyyar da ake musu talla kuma suke yin ta daban turawa yamma da wani lokaci za su yi da mutane demokradiyya amma dai su yadda suke tasu daban su mu yanda suke suke sa mu mu yi tamu a nan daban su kuma yanda kuma suke ma larabawa nasu abin daban akwai su a wajensu za ka ga suna fito da abin kamar wata budurwa kyakkyawa haka suke nuna ta za ka ga kamar wani abu ne mai daɗin gani ko kamar ce wani takul abu wato maɗi ce mai daɗin lasa za su nuna cewa asirin bukadiyan yadda suke yi abu ne mai kyau ma abu ne wanda yake yana da ban sha'awa a ta nuna muku ɓangaren sha'awanta ba wai ba sa yin magudi ne ba suna yin magudi ba ba sa ya tafi su ne a ciki suna yi amma dai sun san yadda za su yi da suke mulkin duniya information sai wanda suka bari ya zo maka da haka za su dole abin da suke so ya zo maka abin da ba sa san ya zo maka za su toshe abin da kuma sai ya zo maka shi ya zo maka kawai kuma tun da sun riga sun yi imanin shiga shi kansu to kuma sun san yadda suke yi tabbatar wasu ƙa'idojinsu wanda ta shi ne al'umma za su bi su to dole sai sun cika shi saboda haka za ka gani Allah zo ana ba da labari za ga mu a nan wanda wanda makaɗe ke mana zalunci su wata kira tamba haka ke musu zalunci ba to su sun kawo wasu shiga shiga da dole sai an bi saboda ai kai ban kai ne idan ka san ka zama dakacin gari ai dole ka zama gidanka ya ya dara sauran gidan wato kasangan ya dara ya dara sauran sauran kasangan yan yan yan anguwan naka ko yan yan garin naka dole zama gidanka da fenti dole kuma ya zama gidanka ka dan buɗe kayi wani babban zaure da ake zama ana cin abinci dole za ka ji da wannan a zo ana cin abinci saboda kana son daga baya su rika girma ba ka kalmar shugaba da su ma haka zaure za su ƙara ɗan ɗaga wasu abubuwa su nuna muku cewa ga yadda suke yi ga yadda suke ga yadda suke amma a hakikani kuma akwai ƙarere a ciki ga wanda ya san abin ya san ya zan ko kwana kwana kamar da muka faɗa yadda aka yi tsakanin clinton da trump ai abin ya nuna cewa kai da yawa shi shi akwai abin da kuma kana ganin su kamar wai da gaske wato ba su rigima suna yi su yanzu wannan zaɓe da za a yi amurka yanzu wannan ba take rasha na ta ɗanar tarkonta tana ganin wane ne idan ya hau za a fi samun wasu yarjejeniya da aka samu aka kasa cimma a shi shugaban yanzu to za a ci gaba da taimakon shi shi ma rasha za su ƙara taimako ko da ko na kuɗi ne ko da ku taimako ne na alƙawari ma juna in za a cina lokacin da trump ya hau ai da wasu daga cikin shugabannin rashin har wato tashi suka yi suna munna suna rarraba abubuwa suna rarraba abubuwa suna cewa ko abinci a cikin ta ko da irin wannan saboda mai saboda sun san cewa wasu daga cikin yarjejeniyar su za a cimma to ba kai mamaki kuma wasu daga cikin kudaden ma za a ƙara samma shi shi wanda yake kamfanin saboda mai saboda idan ya kai labari to shi ma zai samu wannan yarjejeniyar da ake sa a cimma dan yanzu dama sha'anin siyasa duniya an yi ne kan munafurci mutane da ba su gane ba duk ka tsammanin wani abu da kake gani a sama shi ke faruwa yanzu kamar wannan gajabi da turawa sun suka murkuɗe shi to a kuma daidai lokaci wanda ya ja ragaman zuwa murkuɗe shi sarkozy an kuma ce gaddafi kuɗi mai tarin yawa da shi ya kamfen da shi shi sarkozin shi gaddafi ya bashi amma sau tsaba zalunci kuma ya zo ya mushi butulci irin wannan ya zo ya jawo jagoran turawa suka samu shi nan fulani wasan nan dan gaddafi da an bashi yana kai hare-hare ta sama nan cikin ɗan daƙiƙai ne kaɗan zai gama da ɗan tawaya amma zuwa suka yi diya da ya je ya wasu tafi biya da har da tsara da shi suka hana shi komi sai su kuma sarkozy shi ya kara jiha kuma aka jiha kama mu waya za a nan waɗanda suke suke suke jago suke neman siyasa a nan kan ku tsammanin wai turawa wannan ba wai ba a zuwa ko ba ko ba wai direct ba ko ta hanyar wasu wasu ɗan wasu masu wakiltar su za a zo a ce to kai da kake neman shugaban kasa me za ka mana dan muna da jeje ne kaza muna da kaza muna da kaza da ake sa a cimma in ya yarda shi kenan an ga alamun zai cimma zai kai labari za su karfa wasu kudin kafin su ba shi ba kama wani abu ne da wani gazo cewa shi sai abu wasu wannan wannan bot din da ake wani kudin sa ba waye ga duk wannan labarin yake bayarwa yana faɗan ma wanda ba san ya ake faruwa a siyasar duniya ba ce su kansu da suke a can a can Amurka ba da kudin suke sayan waɗannan bot din barka yake ce kawai da kudin shi ina ya samu kudin ba zai yiwu ba dole a wasu suna taimakon taimakon juna dama kowa na taimakon juna kuma in an gama me za ka bayar obama lokacin da ya hau mulki abin da obama ya damu da auren jinsi saboda kamfen su suka biya kudin kamfen nisa har daga baya zai sanya masunan wannan alaƙar don't ask don't, don't tell relationship haka ke kira shi a lokacin in kai kana yi karka gaya ma kowa in kuma ba ka yi ba ce ka ringa matsawa da bincike ba obama lokacin shi ne ya ringa matsa ma sauran kasashe cewa idan ma baka je da za a da'auni auren ba to wasu taimako da amurka ke baka ta iya ragewa to ya zai yi saboda su suka kafe din shi su suka biya kudin kafe din ya riga ya ci saboda haka duk wani yarjejeniya wani dan siyasa a zo a kawo wani abu ne yarjejeniya a ce maka ai ai a ce maka wani abu ne kawai NGOs ne ko a ce a wannan ba bai da alaka da addinin ka to ka dai sake bincike ka gani dan wannan ba ba lalle haka ne ba turawa suna da yadda suke zuwa ko ba ta yadda ba lalle ka gane ba dan da yawa gaskiya ai siyasa da alama ba sa gane ba da yawa da yawan su ba sa ganewa sai mutum shekara 20 a siyasa amma bai san me yake yi ba bai karantawa bai sanin abubuwan da ke faruwa a sa'anin siyasar duniya to su kaga su yanda suke yi su ne a can bangaren su za ka sun kokan kawata abin yana ba mu sha'awa za ka mutane na amma muna son mai dauka da ce irin ta Amurka ko irin ta Ingila irin wannan saboda su su kokoye maka abubuwa amma idan suka zo kuma demokradiyya su a can Middle East musamman kasashen kasashen Larabawa su babu abin da suka sani da wata demokradiyya duk wani kasar da suka za ta iya taimakon su za su ci gaba taimakon ta kawai ko ko mulkin muluki a suke ko ba mai suke ba a rasu kuma ba abin da ya kawo suka sani kawai su rinka haɗa muku rigimu in ba haka ba a nan yanzu da suka da mursi da suka fi juyin mulki su ba da bukaɗe ya yi ba an da sai su bar da bukaɗiyar mursi muna da abin da muka saba da shi ɗan yin kwazon musulmin ne akwai abubuwa da yawa da lokacin mulki sai zo da su wanda ba daidai ba a addini to amma dai a dai ka'idar turawa babu dalilin da za ku kuɗe shi ka'idar turawa dai su saboda su cewa suke suna so ne duk kacin laraba su kowa da bukadiya shi kuma wani mutum tana bukadiya ya zo amma saboda kawai ya ce shi zai yi wani bangare na addini ba duka ba suka murkushe shi suka ce a dawo da mulkin mulkin sojoji na baya daga mulkin sojoji na baya babu abin da suke sai zalunci ka san mu ma na daidai babban abin da ya dinga ta da mu baya kenan saboda wasu sojoji da wasu waye duk sun fitile ma yanzu da ta ta mutane mu sai yanzu ake gani yadda za a sun ko ba ake gani yadda za a gaba da amma galibi za a gani idan ka soroji ofin soroji aka basu to suka zama wato gafiyoyi ne kwarai da gaske suna nan duk inda kuka je kuka kuka yi wani abin gyara sai sun fafasa shi da kabo wani Allah ya tsare mu kuma a nan a nan wato Afirka to babu abin da suke yi illa su samu su daga cikin shugabanninmu su haɗe kai da su a dinga dan ba su shugaban dan canji su kuma suna ɗauke asalin ragowar alayiran ko abin da kawai suke kenan su saboda kaga mu a su abin da suke a can kasashen larabawa da mamai za su kawo wasu ƙungiyoyi su dinga haɗa kansu kai faɗa idan akwai wani rigima na addini na rigima ta sunna da shi'a wani akwai rigima dama wannan akwai ta to amma turawa za su ga tun da akwai wannan rigimar dama to bari mu haɓaka ta har wata abin da babu ita asali ba wani abin da babu shi wani abin da yake bai ma kai haka ba sai su ƙara faɗaɗa shi sai a ta rigima a ce a wani rigima ce ta addini jawo wannan eh dama da rigiman addini amma faɗaɗa shi suka yi suna amfani da wani littafi da sai kira clash of civilization clash of civilization har yanzu yana nan ni na ɗan samu preamble na turanci haka wani bangare na shi na karanta amma dai na lalatun shi wannan na duba abubuwa da yawa da gaske na lalatun yana nan complete ɗinsa na turancin ma ne ba zama mamaki mai aka same shi clash of civilization na on tiktok kusan ya zama kamar wani kundinsu da suke dubawa suna dubawa ba su san tsallake baki daya to daga cin abin da yake faɗa shine idan an sami wasu sabari tsakanin abokan hamayyar ku to ba ku san kan ku bari saɗi ku ƙara haɓaka sabanin saboda idan suka haɗe za su tunkaro to da ku ta haɓaka sabanin da haka babu yadda za a yi in addini ya raba mu za a ta raba su wa'anda suke cewa sunna sunna sunna to al'amari sai su sunna ne to da a cikin su a kawo wasu wanda suke cewa su sunna amma kuma su ma suna cikin za su dinga mai kuma sunna ce su fahimci sunnan ba za su dinga dirka ma wato musulmai ba mai suna kashe da haka ba mai gane sunna haka a ta da rigima in ma kaza ne in ma kaza ne a ta rigima haka to haka ba mai gane a hannu to wannan kuma suna bin wannan ka'ida ne nasu a wurin kuma take hatta wannan littafin clash of civilization da yawa su ayyukan sun fara mantawa da shi an ce sai da aka nai ilamu kamar kai ne bayan wani abu ya faru suka dauko qur'ani kana duba an fa an faɗa a qur'ani to shi ne suka dauko wannan clash of civilization suna kiran shi sadamul hadarat suka dinga dudubawa wai ai fa shi har tinga da ma ya faɗa da haka shi ne ta ƙara dawowa za su yaƙi za su yaƙi tera wato za su yaƙi musulunci kenan duk wasu abubuwa za su ƙara rigima rigima ƙara haɓaka ta waye waye da sauransu za ka shi ne kaga mu ma har nan daga baya wannan wannan ba mai ya shigo cikin mu duk wani wani abu ne da ba can ba san mu haɗa kai ga kowa yadda aka yi ma mukan ba aka haɗa mu kasan nan ai an haɗa mu kasa yadda ba za mu haɗa ba asali da an haɗa mu da Nijar kaga ƙasa ɗaya ɗin ma ɗaya ko mina mu ɗaya ba wani bambanci dan Najeriya a dan Nijar ba wani amma mu sai aka juya aka lamu dan bakirci aka haɗa da wasu abin da tun shekara ɗari za mu za mu haɗa su ba rayuwar ta bambanta addini ya bambanta komi namu daban yake me yasa dan mugunta suka suka raba irin wannan rabawa irin yadda ne suka tax people agreement a can kazan larabawa su ma kuma shi ma nan suka suka mana kware-kwaren haka a najeriya suka canza akalanmu saboda yadda za mu tarjima da juna za a yi magana ce ƙasa ɗaya najeriya babu kabilanci ba waye da ƙarya ake yi ba sai an ta kabilancin ba duk zaɓe idan ya zo sai an ce kirista ce kirista musulmi ce musulmi ko kuma kan gaskiyar sheki ya san ɗaya ne ba zai mushi cikakken adalcin da yake so ba damu damu musulmai idan muka matsa za mu sanya musulmi ya musu adalci amma su ne haka ba za su yi mana ba saboda baya dan su daga cikin abin da sai kantawa a bible babu magana mu wani sha'anin dokoki irin wannan saboda haka mu addinin musulunci shine za ka yi an ce ga dokar kaza ga dokar kaza babu babu babu irin wannan dokoki saboda haka kuma ba bakar kawa suke ba abin da kawai suka sani kawai shine kawai tsabagen ta asubancin bangarancin su kawai suka sani haka wani mutum irin wani ka bayan da za ka yi bayan da za ka yi saboda haka bayan da za a yi haɗu saboda haka su mu a nan shugabanninmu kawai za ga wasu yarjejeniya ake yi da su in za ka hauto mai za ka yi akwai yarjejeniya kaza akwai yarjejeniya akwai tiriki kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza su kuma da yawa daga sun shugabanninmu ko dai ba sani ba ko kuma dama ta su tun da aka halicce su a can suka karatu wato ƙwaƙwalwar ta su abu bai take ba su ba fahimci waɗannan abubuwa sosai ba saboda haka za su yi su dinga rata hannu ba sani za a ga lokacin da buhari hau wasu abubuwa aka da kawo aka ce za a kawo mana wato wasu abubuwa da abace yayi ba yi ba yi ba yi a dawo da kuɗi za a yi ba yi za duk wanda ya sa hannu an dawo da shi ba ba dawo da shi ba shi kuma a ganin shi daidai yake yi saboda shi ba yana fahimta abubuwa ne ba saboda haka da aka zo aka dawo ne zan mutane bala'i an dawo an aka yi wasu yarjejeniya duk ta banza ta wofi sai a ce foreign reserve mu IMF ta ce ta kaza an ce ai kaza duk foreign reserve aka ce da ƙara haɓaka mu kuma muna ƙara shiga cikin halin tsakanika saboda haka wannan wannan shine yadda suke yin wato waɗannan demokradiyya mu a wurare daban a nan daban can wajen su daban mu kuma nan wata tular da larabawa daban kuma mu yanzu kaga ba za su bari wani gari ya kuɗi ba hatta maganan wa a ce abin najeriya ta yi kuɗi ba sun ki bari duk da kuɗinmu da muke da shi amma ba za su bari mai kuɗi ba balle ma an mu ce za mu haɗe mu ce wasu ƙasa mu ce african union yin wannan ko ba bai da kuɗi ɗaya ba za su bari ta saboda idan muka bari ma'ana in aka taɓa najeriya an taɓa sierra leone in aka taɓa sierra leone an taɓa nijar in aka taɓa nijar an taɓa libya in aka taɓa wato duk wannan mu haɗe juna mu ce kuɗi ɗaya za mu yi amfani da shi waye waye waye da yadda abin da kadafi da ya ce zai yi ba za su yadda ba amma su sun yadda su yi matu kwanan turai su yi wani abu girka da ba ta da kuɗi matalauciya ce a yanzu ba ta da kuɗi kusan inda an mata gwando wata kila sai ɗan najeriya zai ce ba amma sun ƙi yadda har yanzu girka matalauciya ce da kuɗin su suke biyan abin da girka su rayu amma mun kaga sun ƙi yadda mu muna muna rayuwa rayuwa ta talauci kuma kuɗin musu ɗauka su tafi da shi an ba mu ba su suka iri iri shekara fiye da ɗari muna neman biya ba shi a biya a yaya gara in yanzu za biya waɗannan ba suka sai da a ƙara nana ta mana a ƙara nana ta mana in an jika ta ce an yanke mana a ƙara mana wata ba ba biyar za a rayuwa haka to su shugaban ba su gane haka ba to yayin da kuke rigima da shugaban da su gane haka ba to wanda kuɗi ba za ku musu su dawo su gane waɗannan mutanen ku kyale su kawai wallahi tallahi waɗannan da kuke gani duk abin da za ku musu kuna magana ne da wanda kwakwalwar da asali bayar da daga tashi ta cika shi ya dai muku dan mai saukin dai kuku ta na kasa amma dai an riga an baro shi tunani sun riga sun mana shi tun a baya shekara ɗari kafin su ba mu yancin kai shekaru shekara da sittin shekara wani ɗari sun shirya abin da nasu babu zai abin da suka shirya suka yi mishi daɓe da kankare ka ce kai yanzu za ka zo kawai ka wayewa kai a rediyo kai ka gani gane ba gane ba su ba waɗanda kuɗaɗe su mutu a haka wanda za su mutu wanda kuma za su shiryu su shiryu wanda kuma a daina yi da su a daina yi da su daga baya shi yan mana alheri amma shi zan aka ji malamai suna sa cewa a faro abinci da ƙasa tarbiyya daga ƙasa ba ta ƙasa ba tarbiyya ne yanzu muke kan mu a Najeriya ba magana mu ce wai za mu je mu canza zaben wani ko mu ce mu karasa kowa ne wannan iyakan mai gaskiya ne ba na ce da Najeriya har yanzu ne ba mu kamar gaskiya ba haki duk yadda ba ka san shi ba kai saka ce ne ya ci ba duk inda ba ka san shi kuma ba kai saka ce wai an hayyi ya sauka kuma an taɓa munamuna da shi ƙuraratan ya gani ta ba amma in ka duk mai da aka kira bai iya mulkin ba bai iya waye ba bai da gane ba haka aka je da duruduru wani abin aka yi mishi cikin dare ya amsa ya duruduru ya shigo muke wato wato can wahala iri iri shi ko wanda ya riga ya zo ya hau kaza sai addu'a Allah ya tsare saboda haka ne abin da yasa da dan ja nufashi kan wannan shi sha'anin demokradiyyar nan ita tsarin tsari ne na kafirci tsari ne na fandare ma addinin ubangiji da bauɗewa tsari da kuma na ɓata wannan kowa ya fahimci haka ba wani abin da za ka je ka yi ka ce wai bari in musulun da bukadiya ba mu yawwa to kaga idan aka ce maka asalin shi tsarin tsari na kafirci to kaga bai ya kamata karka malamai masu addini uzuri idan ka ji wasu lokacin malamai suna cewa su ba za su shiga ba sai na su aika wani wasu a daidai da lokacin cewa suke wai usare su su shiga a'a ba fa abin da ya dace a yi ba saboda babu yadda za a yi a irin wannan yamutsi ka ce a in ya je aiki ne appointment da bambanci da wai ya je shi na neman abin nan in ta kama wani wani musalin yana gani zai iya zuwa ya fito takara har ya ci shi kenan amma kai ka ce kowa da kowa duk wani musalin ya zo ya shiga to ya ya shiga shi wa zai mutu harkar ba zai ba zai kantar amma idan wani guda ɗaya ya ce shi ma zai sadaukar yana ganin zai samu hanyar lahiyar ta wannan bangaren shi kenan ba za mu ce mishi dan me ba amma karka ce wai dole dole sai limamin angon ku ya zo ya shiga ya fita kara ba wai in bai je ba wa zai je a'a karka bar shi ya je shi ma ya rika yin kamiya ne ka bar shi a tura wasu masu yan kirki maka albani albani ce ba akwai mutane ba akwai musulmi amma wanda musulmi waɗannan kirki ba akwai cire futura su waɗannan ku basu saboda in aka je sai ya lalata komi ai kun cewa zama da tasiri yau ya zauna gobe ya zauna an yi shekara ɗaya an yi shekara biyu an turo kaza an turo kaza in yi rayu ya gaji an turo wannan kudin an yi bayani an yi ba da narration a kan wata an turo babu narration to ayi kuma wata da sai labari sai Allah wani abun aka yi wallahi sai ne ya ishu saboda haka ba mai halatta wannan sha'anin daukadiya sai dai ɗaya mutum ko dai wanda dama sai shi ya ba musulmi ne ba kaga dama wanda ba musulmi ba abu ne mai sauke ce shi daukadiya ta masa saboda mulkin da yake to wanda ba na musulunci ba musulunci mulki ne mai zalunci akalla shi da bukatiya yana ba da rayuwa yana ba da wato muhimmanci kan insaniya insaniya shine mutuntaka zai bar jama'a su rayu dan da ma bukatiya wannan shine ma wani abu da zaka iya daukowa mai kyau a cikin sa shine yana ban jama'a ne su rayu shi zaka ga yafi yafi yafi gurguzu zaman lafiya shi ya da insaniya zai bar kowa da kowa da ya dan rayu ko da yaya ko kuma wanda zai zama munafiki ne a musulunci malamai ta cewa irin ka koyar auzin ne un munafik ko mazin diki ne munafiki wato wanda ya ce shi jaukadiya ya ji ya gani to da amma san watakila a ce zuciyarsa ne ba musuluncin yana cewa shi musulmi ba ba musulmi ne ba akwai munafiki ba ba a zuciyarsa ba karangi ba ko kuma wanda ya jayarci hakikanin addinin musulunci da hukuncin da tanaji musulunci kan siyasa to in ba da yankunan ba wanda ya ce da bukadiya ya ce wai halarci zalla a ji a yi ta babu shi saboda haka duk wani wanda ce shi aiki su kenan demokradiya kuma a ce demokradiya ita ce halal ne ya kamata ya zai yi kaza kaza kaza kaza to ya kamata ya san me yi wannan dai shi ne dai hakikanin hukuncin tsarin demokradiya ba dai musulunci ne ba wanda ya shiga kuma wanda ya ce ya halatta to ko dai kafiri ne ko kuma ya musulunta daga baya ya ridda shine wato kafiri wato zindiki munafiki ko kuma jahili ne bai fahimci addinin musulunci ba amma bai za a ce a bukariya akwai yanci nan ɗan yanci a ce kuma akwai wato daidaito kuma ka ce wani ajiyar musulunci ne wani ba a karbe shi ba zai yi ba ba zai yi ba ba aka cira mutum baka wannan ma da rikisa da rikisa kai kanka ba zai yi ba a ce yanzu yadda kawai ka fito ita ma haka matar ka ta fito tana can wani wajen sauraron wa'azi to in kuma ku je ka samu yaran ka kawai a haka ba za ka ji da wannan ba to kuma demokradiyya ba ta damar ce wannan kai ma lokacin da kaso za ta fito in lafiya ka ne in kuna so to sai ku zo ku yi ku yi daidaiya a halal tsakiya in na fita awa kaza kike ta awa kaza a shi demokradiyya wannan na musulun wanda muke a yanzu wanda aka ba mana ita ne domin wanda aka kawo mai ta abubuwa babu da wani laifi ba idan mace da mutum yana rayuwa ga cikin daula wadda ba mu zama musulma ba wanda mun kawo wannan misalin a baya muka ce ga wanda ya je ya samu kanshi a daula da ba ta musulma ba in ta za ta bashi dama ya addinin sa wannan ya halatta ya je sannan kuma mu je mu nemi haƙƙin mutum da ko ta yaya dai waɗannan mutane sun riga sun da zalunci sun riga sun tabbaka mana waɗannan waɗannan shika-shikai ya halatta mai mu'amala da ita amma ita tsarin ne dai dole mu ji cewa a zuciyarmu wannan tsari dai ba ta Allah ba ta Allah bace kamar yadda tsarin banki yanzu ai muna mu'amala da banki ba mai ce ba kaka yi mu'amala da banki amma ba wanda zai ba wanda ya san addini zai ce maka wannan tsarin ta addini musulunci ya san wannan tsarin ta banki da ake a yanzu ba ta addini bane kuma ya kamata inda za a samu dama kuma a kawo wani wanda yake ba wannan ba da can galibi a su mutanen da sun fi damuwa da shugabanni da kuma yadda za a yi shugabanci kawai ba su damu da tsari ba suna maganar tsari amma ba su damu da tsari irin wannan a ce system of governance ba galibi ko saboda ko so galibi wannan ka kawo system ma bayan wani lokaci za a zo a yi rigima ko a juyin mulki ko a yaƙi daga ta juye wani ya hau da ƙabi da yaƙi da haka su sun fi damuwa da yadda za su gyara shugaban ko ta yaya zama shugaba ya za a yi zama shugaba na gari ya kuma za a yi ma'amala da wanda shi da musu damu da yin magana kan ita kan tsari ba kamar yadda mu yanzu muke damuwa a wani zamanin da tsari na kaza kamar a ce tsari na na wannan amma duk da haka ba bambanci tsakanin tsari wanda yake azzalimin tsari da kuma shugaba azzalimi ne wanda ya hau mulki ta hanyar zalunci babu da bai da bambanci ta yanda wato in dai har ya riga ya sami ya sami wato hukuncin ya sami shugabanci ta zama ya zama shugaban da gaske ya zama kuɗi dole su ake kashewa ya zama in wato wakilansu suke muku shari'a sai ya ba da dama ake shari'a ya zama duk in za ku hau kayan sufurinku sai ya ba ku wani fas ya ba da wani waye da sahalewansa to da ya zama shugaba kuwa to ko ta ya zama shugaba ko ta hanyar zalunci ne ko ta hanyar mamaye to wanda ya zama shugaba mu a musulunci ba mu damu da wani kowane wanda tsari ya zo ba yanzu za mu mu'amala da shi a matsayin abu ta yadda muka samu kanmu wannan shi yasa zaka ji zaka ga annabi yusuf yayi mu'amala da shugaban sa na wannan lokaci ba musulmi ne ba fir'auna ne amma yayi mu'amala da shi yayi mu'amala da shi ta hanyar da shi zai fita wannan shi zaka ga wanda suka yi jira zuwa habasha suka tafi wajen najashi a lokacin wannan daula take amma daula ce ta musulunci ba amma sun tafi amma dai da su musulmai a lokacin lokacin mazala sun ta kokari aka haifar da madina to wannan kuma shine kuma abin da kowane musulmi yake kansa dole kai cewa wata wata wata ran ana bukatar a sami a sami wato wannan a sami al'umma mu'mina a samu muhajira kuma a samu daulatul islam amma dai wannan karmi gaggawa to ta wannan ne su kuma wasu daga cikin wasu daga cikin wato a wannan zamani wasu daga cikin masu gaggawa suka yi gaggawa kan cewa to za a dina magana ma ko da addinin musulunci a koma ma sai an fara an bakar da dagula tukuna waɗannan su abin da ba sai sun yi karatu ne kan waɗannan zaluncin tura suka mana sun yi karatu mai zurfi dan ire da wannan abubuwa masu zurfi gaskiya an baka tsaya kayan karatu sai ba ka kamo wanda ko ka wanda suka karanta su su gaya maka to ba ganewa ake ba har yan siyasa na namu za ga sun shekara cikin suna suna siyasa wasu mangal da muke ji suna faɗa inda suna karantawa wala ga su faɗa ba duk wani katin da wani wani a ce yana kanta nogas wani a ce na kaza da ba zuwa ya je na kanta wannan abubuwa duk da ya zama shi a jiki zai ya gane kalubalen da ke gabansa to su da zai sa karanta abubuwa irin wannan su suka ga cewa to su abin da ya dace kawai shine duk su share wato garuwan musulmai da waɗannan shugabannin da suke an gina su ne kan manufofi na turawan nan su kawo wato shugabanci da musulunci sai ya zama kuma suka bar kuma sha'anin addini da koyar da addini wanda kuma kuskure ne shi shugabanci a wani abu ne wanda yake mai maruna wani abu ne wanda yake bayi da wani miƙewa sosai ko a cikin musulunci ne kuka sai za ka sa shi ka plantin ɗinsa to a cikin musulmi za a samu wani ya zo da corruption ya zo ya lata abu to babban muhimmancin da ya kamata ku tsaya ku shi da kan imani da gyara al'umma a samu imani a samu ƙaunace ma wato saban Allah to shi kenan kuma a samu darun nusra wal hijra shi ke sai ka an samu kuma daular musulunci a haka amma in aka yi gaggawa to wannan gaggawa ba zai haifar da ɗabi ido ba zai haifar da wani abubuwa ne iri saboda haka idan aka samu wani yanzu ya yi juyin mulki gama aljar da aka samu wanda ya yi juyin mulki kuma ya yi juyin mulkin ta yi daidai to wannan wani kawai a ce wai a je a yaƙe shi kuma wannan wani ne mutum ake yi ba da ya yi ba ya yi ya zo ya hau kujerar ya hau kujerar ya juya komi ya juya komi ya sa kai wancan ya sa kai wancan shikenan zalunci yayi yayi zunubi yanda ya zo mulkin shi amma mu a musulunci bai halitta a yake shi ba sai a kyale shi yanzu shi a samu wani yanzu kamar demokradiyya na suma a ina can abace ne misali suka yi suka yanda suka san yanda suka yi suka kashe shi sun kaka ba mana ita yanzu sai yanzu tun na cin a tare da zuwa yanzu ba dai ta riga ta zo ba an kaka ba mana ita ta kaka mu to yanzu ta riga ta zama take mulkin tun bukadiyar da haka dole idan muka je za mu yi mata da'a iya abin da muke ganin ba zai cutar da addinin ba ko kuma wasu abubuwa na mu da su shafi rayuwar amma in ba haka ba za mu je mu ci rayu suna ko kai tsaye in ba dawa ne da mu ba in kuma ba wai shari'a ce ta halatta mana ya kadan ba a imamu ahmad yana faɗa a cikin a cikin wato kitabun sunnansa yace yana magana kan khuruji kasan wasu suna ta cewa wai ai ya halatta waɗannan shugabannin da demokradiya a fito a musu kuruji a sauke su a cewa ya da can da aka fito da zanga-zangar nan cewa matasa cewa suke a gyara musu rayuwa yanayin sai aka kuma sa ta rasha aka kuma aka fara cewa kuma ai a sauka ne ma baki da don ba kuma wannan shine rigima duk wata zanga-zanga dama asalin hakikanin macin manta shi ce shugaba ya sauka mu ko musulunci ba ma san wannan gaskiya saboda ba za a samu haka ba saboda shi shugaban da ba zai tafi ba sai shi ma ya yi dameji dameji na shi ne duk ya sako wasu makamai da aka daɗe ana tanajar tare da su shekara ashirin to zai fito da shi har yanzu ana ana raba makaman kaddafi har yanzu duk makaman waɗannan masu kai babban nan an ce ni na gaddafi ne saboda gani ya yi za kashe shi irin ga fito da makaman to haka to haka shugaba yake in kuka matsa mishi zai zai barna iri iri imamu abu da ke cewa wa man kharaja ala imamin duk wanda ya fita ya kuruji ya fito na fito ga wani shugaba mina ya mutul musulmi daga cikin shugabannin musulmai wa kad kana nasu sama'u alai alhali mutane sun taru a kansu wato suna komawa wurin shi idan an zalunce su su koma mai gwamnati ta ce wa aqarru lahu bil khilafa su kuma suka tabbatar masa cewa yana da shugabanci dai khilafa yana da shugabanci ba dole sai shugabanci ta ta addini ba ta ta hanyar khilafa ta musulunci ba bi ayi bi ayi wajihin kana ta kowane fuska zama shugaban kana bi rida aw bil ghalaba da yadda mutane aka yi da bai'a da komi ko ko da karfi da yaji ya karba bakar shaqqa hadha al kharij wa asal muslimina to idan mutum ce zai fita to yayi rashin da'a kaji abu imamu abu dace yayi rashin da'a wa khalafa al athara an rasulillah kuma ya sa'a ma hadisai da suka zo kan daga manzo Allah cewa ya da'a fa in mata al kharij alayhi mata mitata jahiliya duk wanda ya mutu a haka to ya mutu mutuwa ta jahiliya za ka ji malamai sa cewa wanda zo wannan wannan zanga-zanga ka zo kana wani kone-kone aka zo wasu rari suka sheme mutum haka da bindigar su ya mutu haka to ya yi mutuwa cikin jahiliya wannan hadisin maza Allah ne kaji ma amurka fa in mata al-khariju alayhi mata mitatan jahiliya wannan ko da yanzu za ku zai ci aida bakariya amma da wannan wanda ke shugabancin ba ai musulmi ne musulmin ne to kuma ko da ma shi kanshi ma kaddara wani kafirin aka sa shi kuma ba ku yin wannan abun ba ku ba ku da wasu hanyoyi da alama kuna da dama sai kuna da dama ba kawai wani dama ku shine kawai tutar ku ba tuta tuta dama ce al'umma dama ce sai wasu daga cikin manyan manyan ku an shirya tabbas an shirya sannan za a iya tukure shi wanda ma ya kafircin da gaske balle wannan shi ba kafirci yayi ba kaji ba ba cewa ba in mata al-kharij alayhi mata mitatan jahiliya saboda haka duk yayin da aka sami shugaba ko ta zalunci yayi ya hau ko kuma ta hanyoyi ta hanya ce wanda ba sun ci ba ta da shi ba yace shi akan wannan zai mulki to wannan mutakar ya riga ta mulki to hakuri zaki za a yi shi ba wai hakuri mu daina daukar matakai ba a hakuri zaki mushi da'a shi a ma'arufi amma za mu ta bin hanyoyin mu ta kasan mu ta yadda ba za mu sake maimaita kuskuren da aka yi a kansa ba shi in ya gama in shekara arba'in zai yi kara mushi goma in ya gama ba ya hamsin ba kai da kake tarbiyyar ba sai ka gani a yanzu ba ka cigaba tarbiyyar watan wata za ka samu ubangiji ya kai maka ladan kabarinka kawai za ka ga kawai a ce wannan ladan ta iya gaida saboda abin da ka shuka kafin ka rasu amma ka ce zaka jirge shi kaman kaman wani kaman wani wato tafasa to kaga wannan ayo abu ne mai wanda zai jawo ma mutane rigima kwarai da gaske to shi mulkin demokradiyya wani lokaci mukan karbe shi saboda abubuwa guda biyar da yake da muke samun dama mu yi karkashin sa ba mun karbe shi a matsayin wai ya halatta ba a a matsayin za mu iya mu'amala da shi a bisa larura to mun karbe mulkin demokradiyya zai iya lamuntar da mu a addinin mu amintar da mu a addinin mu wannan shine farko tukuna hibbuddin za mu yi addini karkashin sa sannan kuma za wato al'um za mu cigaba da rayuwa zamantakewar mu za mu yi aure za mu yi waye da ya da mu aure ko da wasu al'umma ya ce ba wasu al'umma su kasi auren amma mu da ya da mu mu auren ko muna yi sannan kuma ya yarda dukiyar mu ba za a ci ban dukiyar mu ba da zalunci ba shine hibbul mal sannan kuma ya yarda mutuncin mu ba za a ci mana mutunci ba hibbul ilm sannan kuma ya yarda ba za a karkashe mu ba hibbul nafs idan karkashin mulkin demokradiya sun yarda mana mi wannan ba mu da wani yanda ba mu da wani hanya wani badi sai shi to shi kenan waɗannan wanda suke mana mulkin demokradiyya su zama shugaban shugabannin mu na hakika za mu musu da'a a ma'arufi amma dai wannan hanyar da suka zo hanyar da muna dai muna yaƙi da wannan hanyar hanya ce ba ta musulunci ba sunanta hanya wacce take ba kamarar hanya kuma ya kamata duk yanda za a yi a wato a sami wato badil a sami wani wanda zai zama musaya na wannan hanya wacce take ba gina ta kan musulunci ba domin ita musulunci dole ana gina shi ne kan na farko bai adiniya cewa zai kiyaye duk wani shugaban da za mu daura dole ya zama addinin musulunci shine farko kuma ba zai yadda wani addini zama daidai da addinin musulunci ba to kada ka ce wani ka kato a shiga musulunci shi ko kaga wancan da kada cewa suka yi addinin musulunci da addinin maguzanci ɗaya suke to kaga mu addinin musulunci muna ana gina shi ne akan bai'a diniya farko tukuna cewa dole a dabbaka kitabu da sunna a garin ba kuma wanda ya fita hatta wanda ka suke kafirai to idan suka zo za mu musu hukunci da tanajin da musulunci ya babu illa iya kada su ga adalci tare da mu kamar yadda kuma haka wannan abin ya zama shaida daga turawan kansu a mulkin da muka yi a spain duk inda muka yi mulki su shugabanni suka yi mulki na turawa za ga turawan suna ba da shaida cewa su sun ga adalci ba su saba gani ba to amma dai musulunci dole a samu wannan bai adiliya dole a same ta banda wannan kuma za a kuma sami bai ana a ta'atu fil ma'ruf za mu mushi da'a akan duk wani abin da yake bai samu addini kai tsaye ba ma'ruf saboda haka duk wani abin da mutum wani shugaba zai kawo ko da kai baka yarda da shi ba amma shi shugaban ya ga maslahar sa ko ya yi shawara da wani tattalin arzikin arzikin sa ko wani ministan sa ya ga ga abin da ya dace yayi ya yanke hukunci ko ya hukunta ni ba wanda maza Allah mu ce wanda yayi mutum da ba ka ji ka ce kai abin ya dame kai baka yarda ba wannan mu ba ba mu shi a musulunci kwata kwata bai a fi ma'ruf kenan sannan kuma mu a musulunci a musulunci in za a zaɓi shugaba ba a barin kowa da kowa ya zaɓi shugaba ana zuwa ne a zaɓi ahalin halin wal'akad daga cikin manya-manyan masu tasiri a gari masu tasiri masu tasiri kowa ya san wanda za a gani gashi allah ya shi mutum ne wanda yake da can wanda ke da yaya da yawa shi ma tasiri ne shi ba yanzu ne masu cewa su yaya biyu ko uku ba kaga da za a dawo da wata kafin sai kowa a can yayan ba da ya mutane mutane da an yi yaya biyu sai ce shi ya zai haƙura to da can tasirin ka shine yayanka saboda an je gona kaga kowa zai dauki ya daya shikenan an gaba tasiri na biyu sai tasiri na kudi zan ya da influence na ba da abubuwa da sauran na faɗin tasiri na bangaren duniya kenan sai kuma tasiri kuma na malanta da kuma tasiri na shekaru wanda kuma ya fi mahimmanci tasirin malanta tasirin shekaru wanda ya fi mahimmanci dole a su waɗannan su ne na hannun damar fita to waɗannan su ne kawai suke biyu su ne wuta ha'un nasi ake biyu wajen su zaɓi shugaba ba wai yara ba ba kuma ba a ce a ce za a ɗauko wasu mata ba ko a ce za a ce a ɗauko wasu wanda suke su a al'ummar su an san su ba su da kima ko a ce a ɗauko ɗan daudu ko a ce wanda yake take zaman kanta ko ɗan irin wannan wanda ba su da wani wani zaɓi a sha da musulunci ba su da shi to haka kuma wato shugaba wanda yake a zalimin shugaba dole na magana kan tsari in maka da tsari wacce take da ta kafirci ko kuma a zalimin tsari to idan dai sun ga sun rike mulkin babu yadda zamu da su to inda za su iya amintar da mu daga addinin mu da kuma sauran waɗannan wato zarmatul khamsa abinda ake cewa five basic necessities of life za su iya bamu to shikenan waɗanda za mu tsira da rayuwa a haka zuwa ubangiji ya kama da dama amma dai kar mu ce musulmi za mu tsaya haka dole mu ci gaba da koya ma yanda muke cewa alif an baki wozan haka za mu koya ma yara na kasa cewa ga fa dokar musulunci ga kuma yadda ya kamata komi da komi ya faru wannan haka haka haka ake yi ba salaf suke yi za ga magazi na manzon Allah da biyan abin da manzon Allah ya suna koya musu tun suna kanana amma mu abin yayi kasa ne yanzu ya ga sai yanzu wasu ake sanin wasu abubuwa wannan abubuwa dole a koya wuta yara saboda idan suka tashi sai su samu sai su belonging su san su ɗan gidan su waye saboda in suka je in suka girma suka je suka yi zanzaro su san me suka yi ko dai su zanzaro su bar musu bar turawa su ko ba zo sa malamai shi ke da kaga alhamdulillah namu ne waɗanda to banda wannan kuma idan aka sami shugaba wanda shi kuma ta hanyar musuluncin ya zo wataƙila amma kuma sai ya zama shi ba zalimi ana iya samun wannan to shi wannan idan aka samu wannan shi ma shi ma wannan dole hakuri za a yi kaga wancan tsarin ce ta zalunci amma dole muka yi hakuri saboda bayan da muka iya to shi ma aka sami wani wanda ke ja'irin shugaba amma ya riga ya zo ta bangaren wato ta bangaren wato afon ya zo da zalunci ko ya juyin mulki ko ya ce a kawai shi da ƴaƴansa ne kawai su da mulki wannan wani lokaci akwai masala da ke kawo a ce ƴaƴa su da mulki duk da wannan ba shi ne abu da ya ba gaskiya za mu zo insha Allah mu tattauna kan wannan saboda wani wani za a ga a ce ma'awiya ya sa ɗansa ko wani abin wannan wannan ba shi ne dai abu da ya ba shi za a ga mazalla shi ba bai sa sa aliyu ba bai ce ali ba mazalla da ya tashi da ya ishara ya yi abubakar ishara abubakar da tashi ma sai bai dako dan kabilan sa bai dako umar dan adawi umar da tashi har a ciki ma nace sai ya ce sa'id bin bin zaid sa'id din nan shi ma yana cikin ashatul bashir bil janna ya kamata umar ya sashi a cikin a cikin wannan shida ya kara ya zama bakwai umar ya cire shi saboda bai saboda dan kabilan sa ne kare zama wato an ce saboda umar ne ya zama an zabe shi kuma ya san cewa Uthman da Ali suka mutuntanta a lokacin su waɗanda kuma su taimaka wajen ba da shawara sau da aka magana cewa za a gado na shu na wato wannan wasu na ganin kamar wannan hanya ce da musulunci ya zo ya faɗa ya ce a yi gaskiya wannan ba shi ne hanya ta musulunci ba sai dai idan wata masala ta hukunta haka in wata masala ta hukunta haka musamman jama'a zama ba su da kirki ko jama'a sun zama akwai duniya ya riga shige su ya zama shi shugaba ba wanda ya gamsu sai dan su ya mushi tarbiya kuma wanda ya sa sa wani babu ne cancanta ya sa ba wai saboda gado ba kuma ba dai mutum gadon wani lokacin masana ta kan taso ya sa a haka amma dai ba shi musulunci ba akwai mace tsakanin abin da aka tolerating da kuma abin da aka ce shi musulunci ya ce ya isa ibadu yana so wannan akwai akwai bambanci a wajen magana cewa wajen magana cewa wato shugaba ko da azzalimi ne ana masa da'a wannan kawai wani wani dajiya zan bana sai na ga shi mai samar dani wanda wanda sharhin sa yafi yawa a hannun mutane na Abdusami ibn al-Abi al-Azhari sai wani sharhi a wajen sharhi mai ban mai ban al-Azhari mai ban wanda ban ji dadin sa ba to amma dai inda naga inda inda ya fito dan Masar ne shi ya rasu 1960 nake jin to sai ban mamaki ba shi abin da yake cewa wa ammal ja'iru amma shugaba azzalimi min kal fariqain daga dukkan wato jinsin guda biyu malami ko kuma shugaba in ya zama azzalimi ne shi fala yuta'u ba masa da'a haka ya faɗa a cikin shari'a kaga wannan kuma haka malai ke magana ba zakai da Allah shi za ka ga muna yawan yi mashi wannan malami duk da girman shi a ilimi amma muna yawan mashi gyara a wasu wurare ya kawo wasu abubuwa ba haka malam yake magana ba malam shi abin da yake magana ko da yi zalunci a masa biyayya wannan ba shi ne kaɗai littafin sa ba can wani tafi na shi sai ga abin da ya ƙara wani malam ya ƙara mana ta a wajen ya ce wa kullum man waliya amran muslimina duk wanda ya jibinci al'amarin musulmi arriban ta hanyar bai'a ne kowa ya yarda aw min ghalabatin ko ta hanyar karfi da yaji juyin mulki fashaddat wada'atuhu sai kuma sai ya zama ya damke mulkin bayan da aka iya min barri mutumin mutumin kirki da au fajiri ko mutumin banza fala yukhraju alayhi ba a mushi huruji ba a cewa za a fito na fito da shi a mushi zanga zanga jara yayi zalunci au adala ko ya adalci kaga shi wannan ba shine abin da shi shi al'azari ke magana ba to amma wani lokaci tasirin waje tasirin waje yakan yakan zama yakan zama ya sanya mutum ya wani wasu fasara wanda ba haka suke ba kusan masar suna daga cikin waje da suke damuwa da harka na islamic muslim brotherhood din nan wanda ita ta bada dama su sai da kuko su hasan banna suka suka rayu suka yi wasu abubuwa ita ta bada dama ta sanya wasu littafai da aka rubuta da turanci har ɗan bukum suka rika karantawa ita ta bada dama ma dai har wasu 'yan shi'a da waye muka muka same su a nan wannan juyin juyi hali da wato gwagwarmaya na jami'a kungiyoyin musulman nan duka sauran su ajin wannan tasirin yan masar nan ne sai ba da dama dai hawa su kungiyoyi suka suka zabu har su ba su nan duka suka ji tasirin musulman brotherhood ne akwai akwai abubuwa da dama da muka saba da su a sunna daga ciki akwai mai da sha'anin shugabanci ne zama shine sha'ani na ya fi addini ya fi aqida ya fi tauhidi wanda ba daidai ne ba mu kamar da kuka kuka ji muna yawan faɗa tauhidi shine farko tauhidi shine farko a fara samun imani tukuna idan aka an aka maka ta'addanci da da makirci ta kasa to ka kuma wato rashin wayo ne ka ce kuma ta sama zaka zaka tsara abu kai ma ta tushe zaka sare shi sadaka ba wai ba wayo bane ka ce wai farfajiyar inda inda aka girwa bushar da aka shuka maka ta guba ka ce bari ka cire wai ganyayyakin wala ba za ka yi koyi ba ai tushen zaka je ka dauko sai kai ma in ka tashi ka ba tarbiya da ƙasa tura wannan ma kici suka manta da ƙasa to da ka kai da Allah babu yanzu a yi yaki da su ta sama sai dai mu dauko abun tun daga tushe shi da ka ji muna yawo cewa duk wanda ya ce zai wani gwagwarmaya dukan shi suka dan shekara biyar an kashe shi wani shekara goma an kashe shi wani sha biyar an kashe wani ashirin an kashe shi duk haka tarihi yake har yanzu ba kuma har yanzu kun ga abin da ita ba zuwa ha ha a Palestine ba wai ana cewa wannan ana son abin da su kafiran suke yi ba amma ana faɗan hakika ne da al'amari yake in ana so za a ɗauko abin daga abin shi daga tauhidi daga imani matsala zai aika mu'adh bin jabal yaman yace yace ya mu'adh innaka ta'ati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah yace zaka je wajen ahli kitabin farko abin da ka kira su ne su kaɗaita Allah da bauta idan bazan musulmai muka zama ba abin da ke haɗa mu ba shi la ilaha illallah ba to babu abin da ya haɗa mu digima yin ta yi da juna sadaka farko abin da za a yi shine imani maza da kuma abin da yake nan mu yadda mu sallama ma ubangiji komai to da an samu umma mu'mina to daga bayan aka aka samu umma mu'mina sai mu kokari duk wasu wato masu zake ma manya-manyan saban Allah a cikin mu su kaurace mu wannan idan ya zama akwai wani gari da aka san cewa gari ne na fadararru mu karfa musu gwiwa su dawo gari na masu kirki mutanen kirki su zauna to kaga an samu umma muhajira to kuma inda muka zo muka zauna kuma dama ta zama kuma daru imanin wa nusra in aka samu wannan kuma an samu imani an samu kuma daula ta musulunci zai ta zo mana amma ba samu wannan ba za a samu daula ta musulunci ba Allah ta'ala yana cewa wallazina hajaru billahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasana wala ajrul akhirati wala ajrul akhirati akbar ko Allah ta'ala ke cewa duk wanda suka yi hijira saboda Allah wanda suka yi hijira saboda Allah zamu ba su masauki masauki mai kyau a duniya haka kake suka yi hijira a wata aya ubangiji cewa innal ladina amanu wa hajaru وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض Allah ta'ala a nan sai ce wanda suka yi imani kaga imani farko wajahadu wajahadu kuma suka yi hijira hijira ba dole ka tashi daga wani gari zuwa wani gari ba a ya zama babu wannan sabon Allah a tare da ku manya manya wani zai sha giya ce kawai shi daidai ne babu wannan al'umma ta riga ta tsarkaka sannan kuma wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ya zama akwai sadaukarwa kowa zai iya sadaukar da abin da ke hannunsa ma addini saboda addini ya ci gaba da kansa da dukiyarsa baki daya kuma a samu wani rina awo wa nasaru a samu wani gari zai tattare mummunan to idan aka samu wannan shi kenan sai a samu daular musulunci wani ayan kudani ce a samu umma mu'mina umma muhajira sannan kuma za a samu aljihad sannan kuma za a samu adarul iwa'i wal nusra za a samu gida wanda zai zai mazala ko har abin da yake nan imani a maka aka samu suka hijira shi ma dai ya zauna amma dai al'umma zai rinka cewa karku kaza karku kaza karku kaza aka samu hijazul ma'asi aka samu mutanen majin sun karba ya hijira ya koma madina an samu darul hijrati wal nusra shi kenan kuma su kuma a wa'anda sai wajen kuma suka ba da dukiyar suka ba da ransu sai wannan wurin ya zama darul imani gurin sai kuma daular mutunci ta zo daga wannan daula ta madina ana ganin su kauyawa suka yi musulunci har turai suka yi musulunci har wurin farisawa daular farisa da daular rumawa suka tashi suka suka tashi aiki wannan wanda zai yi sai ya kafa daular musulunci ko dai ya fita wannan hanyar ta nasara kowa kuma ya wuta wata ta wani wannan hanyar ba zai ku samu nasara ba imam malik shi ko cewa yake yi babu abin da zai gyara wannan al'umman ta yanzu sai dai abin da ya gyara ta a baya in muna so mu bi in kuma ba ma so mu je mu ta wahala wannan ya rage mai shiga rijiya Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya sanya muna yi dan shi Allah ta'ala ya sanya wannan addini ya farkar da musulmai mu gane kalubalen da ke kan mu kuma mu tunkare wannan kalubalen insha Allah darasi mai zuwa za mu dan taɓa wasu abubuwa ne kawai kan yanayin yadda Umar ne ya shimfiɗa wasu hanyoyi masu can gaske yadda za a zaɓi khalifa mu a musulunci watakila kuma da yin ishara kan abubakar da kuma wasu abubuwa makamacin wannan sannan kuma sai mu karshe karatun watakila kuma ya zama shine karatun mu da karshe abu da muka tare dai Allah ya bamu lada abu da muka kusa Allah ta'ala ya fi mana sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah